بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake dawowa a turmi na uku a wannan safiya ta ranar asabar 16 ga watan zulhijja a shekara ta 1445 daidai da 22 ga watan Jun 2024 a karatunmu na littafin tazkiratul muta'allimin binu'util ulama'ir rabbaniyin wallafar malaminmu Dr. Muhammad Sani Umar Rijal Lemu hafizahullah wannan shine darasi na hudu da muke watake da siffofin malamai na kwarai a wanda muka ji a baya zamu iya cewa dukan su kaman sharar fage ne yanzu ne malam zai fara mana magana akan asalin abin da ya shafi sunan littafin wato nu'util ulama'i ar-rabbaniyin kamar yadda zamu gani a shafi na 24 malam yace lil ulama'ir rabbaniyina nu'utun wa sifat fi ilmihim wa da'awatihim wa ta'alimihim malamai na Allah suna da siffofi suna da wato siffofin su a wajen ilimin su da kiran su zuwa ga Allah da yadda suke karantar wasu tumayyizuhum anid dukhala waɗannan siffofi suna bambance mana malamai na Allah daga 'yan shigege ‘yan tsallake walmuta alimina da masu shiga bultu wato sojan gona a gidan ilimi, allazina labisu musuhal ilimi, wanda suka saka kambun karantarwa wato mai yizuhun anin nakibina ɗariƙar ilimi, fi talabihim dal ilmi. Hakanan kuma za ta bambance malamai daga waɗanda suke sun karkace daga hanyar ilimi, wa fi samtihim wa dallihim kuma za ta nuna mana wato sifofin malamai a wajen shirunsu da hulɗarsu wa min hadhihi nu'uti daga cikin wannan sifofin akwai ga su masu zuwa annatul awwal siffar farko siffa ta farko wanda kuma ce siffa kamar kace ita ce jijiya ta can ƙasa a jikin bishiyar malanta shine tahsinun niyya al-ikhlas gyara niyyar ka game da ilimi tun farkon al'amari me ya kai ka neman ilimi ya zama don Allah kake Allah kake nufata lahira kake nema aikin ilimi ya zama agunka kamar sallah ne ko azumi ko sadaka ko biyayyar iyaye ko karatun alkur'ani duk waɗannan abubuwan a wurin Allah ake neman ladan su ba a yin su don neman wani abu na duniya sallah asuba da kai dazu da azhar da zaka yi anjima da aikin hajin da kai bana da wanda za ka yi badan Allah ya raya ka da azumin da ka yi a ramadanan da ya wuce da sadakar da ka yi jiya da wanda za ka yi gobe duka mai kake nema Allah ya karɓa ciyawar da ka yi Allah kake nufi inna ma nutsimukum da wajihin lahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura azumi da kake kana neman Allah ya saka cikin waɗanda suke masu samun ladan masu azumi su shiga ta kofar aljanna ta masu azumi ba haka bane to haka ilimi ma ya kamata ya zama dan haka mala yake cewa al-ikhlasu shartun li sihhati kulli amalin ta'abbudiyyin fil islam musulunci sharadi ne ga ingancin duk wani aikin bauta Allah a musulunci wal ilmu ibadatun azima ilmi ibada ce mai girma idh hiya wasilatun ila ma'rifatil ilahiyyati wan nubuwati wal ma'adi domin ilimi shine zai baka damar ka san abubuwan nan guda uku abin da ya shafi alaƙarka da Allah abin da ya shafi annabta abin da ya shafi makoma in za ku yi tuna wani karatu mun ambaci waɗannan cewa guda ukun nan za ka iya dunkula duka addinin musulunci aƙidarsa da mu'amala da ibada duka za ka yi dunkula su zuwa wannan abubuwan guda uku ilahiyat lubuwat ma'at dangantakarka da Allah tauhidi gasgata annabta da yi mata da'a sai kuma imani da makoma cewa za a yi sakamako babu abin da ke fita daga waɗannan babu wani shirzima da ke fita daga wannan to duk babu yadda za a yi kafinci wannan abubuwan kuma sai ta hanyar ilimi duk wanda bai yi ilimin musulunci ba za ka ga shi yake da matsala da waɗannan dangantaka shi da Allah iya gasgata annabta da sallama mata da kuma imanin shi da makoma za ka iya koyon duka sauran abubuwan duniya amma ba koyi addinin musulunci ba za ka ga duk matsalar ka tana nan ne a nan jama'a mu kula da wannan ƙa'ida ce muhimmiya za ka yi zama farfesa za ka yi zama babban masani babban ɗan kasuwa babban ɗan duniya babban mashahuri a harkar duniya amma in dai baka koyi ilimin addini ba za ka kana da giɓi mai faɗi akan waɗannan abubuwan dukansu ko wani ɓangarensu daga nan kuma an samu matsala domin waɗannan kuma su ne abin da za su yi gaidin ɗinka ka tsira a lahira sauran kuma duka duniya ne kai hatta ita kanta duniyar daga waɗannan ukun za ka samu guidance da za ka tsira daga lalacewa a harkar duniyar ba wa gairu zalika min arkanil imani wa masailid da kuma sauran rukunan imani da addini wal qa'imuna bil ilmi shar'i wa tullabuhu hum awwalu madhannati madhannati li tahqiq al ikhlas wanda suke tsaye akan al'amarin shari'ar musulunci da iliminta da ɗaliban addinin musulunci su ne farkon wurin da ake tsammanin a samu ikhlasi fi amalihim a cikin ayyukansu wa an yakuna qastu ahadihim talabar ridallahi azza wa jalla su ake sa ran a ga cewa a cikin su duk wanda yake aikin nan na ilimi ko dalibta to a samu cewa manufarsa neman yarda Allah walaysa lahu fi nafsihi ghardun aw haja bai da wata bukata tashi ta karan kansa ko wata manufa tashi ta karan kansa manufarsa Allah da neman yarda Allah wa sammata hadithun mukhifun jiddan li kulli alimin wa talib ilm mala yace akwai wani hadisi yana nan mai tsoratarwa mai ban tsoro da firgici ga duk malami da ɗaliban ilimi wa yambagi Allah yakhta'ahu nazaru bai kamata idan kai dinga kaucewa daga wannan hadisin ba dauman har kullun ka dinga kallon shi في مسيرته العلمية والدعوية وهو ما أخرجه الترمذي الإمام الترمذي يفتد شيء أشوك الألبانية إن كان تاشي أتكن سيو الترقيب بسند حسن لغيره من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كعب بن مالك يتي ناجا النبنا تشيوا من طلب العلم ليجاري به العلماء wanda ne makaratu dan ya shiga sahun malamai a dama da shi auli yumari bihi sufaha ko dan ya dinga jayayya da wawaye au liyasrifa au yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi ko dan shi ma ya tara mabiya adkhalahu Allahu nara Allah zai shigar da shi wuta balbal ya zama kai ka tashi ka ne ilimi ne kawai saboda kaga malamai suna samu wata daukaka ana yi da su duk shekara ana tura su aikin haji ana raba musu ragunan layya ana raba musu riguna da manya-manyan motoci duk abin al'amarinsu da ya taso ana sa baki a ga an cewa sun fita lafiya za su aurar da ‘yansu kowa zai kawo musu gudunmowa in kaka'a ta yi kowa ya ba su zakka in sun jini wata alfarmadin da suka je nema a yi musu wannan abin kake gani ana su shan ruwa a gidan gwamnati ana kiransu taro na al'umma duk wata magana ta kirki ko ta banza da ake so a yada ta cikin mutane su ake nema wannan abin kake gani to kai ma kana so a dinga kiranka a cikin sahun malamai dan sunan ka shiga cikin wannan list din ko to ka shiga uku ko kuma irin wannan abin da kake gani cewa bari ka samu bakin duk wani wawa in yayi magana sai ka mayan mai kamar yawa malamai kamar yawa jahilai kamar yawa sufaha'u ku yi ta musu da su kuna jayayya haka dinga tuti akan cewa kai baka kyala kowa wannan ne manufarka game da ilimi to ka shiga uku ko kuma manufarka kai ma ka tara mutane kalama kana da followers kana da fans kana da mutabi'in masu binka kana da yan gani kasheninka kana da masoya duk inda ka je duk garin da ka je sai an taru ya zama wannan ita ce manufarka ba wai hakan ya zama maka wata jarabawar da ba manufarka ba akwai malaman da suna da wannan farin jinin amma baya cikin lissafinsu ba abin damuwarsu ba kenan malami ɗaya da na sani wanda kullum nake yaba mashi akan wannan shine malam Tijjani Guruntu kaga Allah ya mishi baiwar ana kaunar shi ko amma ban san mutumin da ya dauki wannan baiwa a matsayin fitina gare shi kamar sa ba shi sa ma yake gudu ya bar Najeriya so da dama malam Tijjani baya wata biyu ba kasar na ya tafi Makka ba ya je umara ya buye abubuwan da zai da su amfani shi dan asibiti ya kai dan shi Kano sai da abai ne mai zama rigima a asibiti asibitin Aminu Kano Allah ya mishi wannan baiwa ana san shi kamar kamar barawo kowa na san ganin shi amma kuma shi ne da abin komai ba to in wannan jarabawa ce Allah ya maka to ka tsira ya zama kai ba damuwarka ba kenan amma ya zama damuwarka so kake a ganka a ganka a talabijin a ganka a facebook a ganka a fili duk inda a ganka a tare ka hanya ta mutu to Allah zai shigar da kai wuta in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu zo mu ji ɗayan hadisin wanda Abu Huraira in zai karanta shi sai da ya su makafa uku suma hadisin da ya gaya Muawiya cewa daga cikin wanda za a fara sawa a wuta za mu zo mu ji magana malami da bai aiki da karatun shi ɗayan kuma shine malami da ya karatu ba don Allah ba don neman wata manufa ta duniya sai aka faɗi wasu daga cikin manufofin mafiya shaharar manufofin da su ka iya sa mutum ya nemi ilimi don su wa ma akhrajahu ibn hibbana da abin da ibn hibbana ya fitar a cikin sahihinsa min hadith jabir ibn abdullahi قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي yace la ta'allamul ilma litubahu bihil ulama kar ku dinga koyan ilimi dan ku dinga yi wa malamai tankahu cewa to kuma dai ai mun sani kuma ba jahilai bane kuma ba jahilai bane kuma mun iya mutun ya dinga fitowa yana fadan ma duniyar ilimi irin wannan muguwan magana wala tumaru bi sufa'a ko dan ku dinga jayayya da jahilai su da mun jahilai jayayya suka iya kuma kai ka biye musu wala takhayyaru bihil majalisa ko kuma don a dinga ba ku wurin zama na musamman a dinga sa ku a high table sai inda ka ga dama za ka zauna sai abin da ka ga dama za ka ci sai da ka ga dama za ka yi wa man fa'ala zalika fannaran nara ana iya karanta da fannara ko kuma fannaru da za a iya karanta wa al'irabanci waba waba lahu ibn hibbana ibn hibbana da yazo sai mishi babu yace babu zikiri وصف العلم الذي يتوقع دخول النار في القيامة لمن طلبه yace babin bayanin ilimin da ake sa ran cewa wanda ya ilimin irin wannan ilimin to ana sa ran wuta zai shiga ranar ranar alkiyama abin ibn ibn ibn hibana ya babi kenan kasan ibn hibana na da gaske malaman da suka kware wajen saka babi ma hadisi yes dan dan littafin shi bai shahara bane yasa ba a san wannan ba amma in ka je ka ji karatun da malamin malamin mu malam maru yake mishi zaka gane wannan malam malam kabiru maru hafizahullah yace babin da ke bayani akan ilimin da idan ka koyi irin shi to abinda ake sa ran alkiyama shine ka shiga wuta Allah ka tsare mu wal jalibu li hadha al wa'id al shadid huwa adam al ikhlas abinda ya kawo wannan zancen na alƙawarin wuta mai tsanani shine rashin ikhlasi rashin yin dan Allah wa talabul ilmi da ku neman ilimi littafakhuri bihi dan yin tunƙaho da alfahari da shi wa jam'i hutamid duniya dan kuma tara tarkacen duniya mutum ya ilimi dan ya tara abin da 'yan duniya suke tarawa wa kullu hadha min athari fasadin niyyati wal qasd duk wannan kaga tasirin mummunan niyya ce da mummunan manufa qala abul abbas ahmad ibn umar al-qurtubi abul abbas al-qurtubi malamin abu abdullahi al-qurtubi su biyu ne aiko akwai abu abdullah shine mai tafsiri akwai abu al-abbas shine mai sharhin sayo muslim dukan su malamai ne kuma daya ya karanta da daya shi wannan yaro su shekara ta 656 shekarar da aka ruguza bagadaza din nan shekarar yaro su shi ma a shekarar yaro su a shekarar kuma aka haifi wani gwarzo shi kuma wanda ya tada sabuwar daular musulunci shine Uthman ibn Artughur wanda ya kafa daular Usmaniya a shekarar da aka ruguza Bagdada shi kuma shekara aka haife shi ikon Allah kenan wannan malami mai littafin al-mufhim lima ashkala min talkhisi sahihi muslim yayi talkhisi kuma yayi sharhi shine yake cewa wa ta'allumul ilmi min a'zamil ibadati wa ahamiha koyan ilimi yana daga cikin manyan ibadoji mafiya muhimmanci fayajibu fiha an-niyyatu wal ikhlasu wajibi ne a gyara niyya da ikhlasi wa qarrawa abu daud al-imam abu daud ya rawaito a cikin sunan dinsa min hadisi abi hurairata anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ta'allama ilman mimma yubtaga bihi wajhullahi la yata'allamuhu illa li yusiba bihi gharadan min ad-dunya wanda ya koyi wani ilimin da dan Allah ake koyon shi ilimin lahira ya koye shi amma shi manufarsa dan ya samu wani abin duniya lam yaji da arfal janna ko ƙanshin aljanna ba zai ji ba wa za ya ummu jami'al ulumi shar'iyya wannan ya hada dukkanin ilmomin addinin musulunci sawa'un kana min al-ulumi al-maqsudati li ainiha qurtubi yace shin wannan ilimin wanda ake yi ne dan karankin kansa aulil amali biha ko dan aiki da shi wato ilimin da yake daga cikin ulumul gaya ka ilmin qur'ani was sunnati wal fiqh ilimin qur'ani kaga dan a karanta ai aiki ilimin sunna dan a san sunna ai aiki ilimin fiqh dan a san addini ai aiki kaga su ilmomi ne na manufa a faɗa kuma ai aiki aw min al-ulumil musila ila zalika ko kuma ulumul ala wanda za su kai ka ga wancan ilimin ka ilmin usul kamar ilimin usulul fiqh usulul hadith usulul tarikh maqasidish shari'a ilimin qawaidish shari'a duk waɗannan ilmomin kaga su ana yin su ne dan a gane waɗancan dalla dalla su ba su ne asalin manufa ba wal lisan kai da ma larabci nahawu da sarfu da balaga da adab da ilmin mu'jam da makamantansu wa hadha wa'idun shadid wala yace wannan wannan alƙawarin azaba ne mai tsanani wa takhallus minhu ba'idun wala yace tsira daga wannan yana da wahala wane ne zai tsira daga wannan tsira daga gare shi yana da wahala idh fi talabil ilmi idh fi talabil ilmi asirun ya ce domin a cikin neman ilimi akwai wahala mai kunci wal mujahidu nafsahu alaihi qalilun kuma wanda yake iya yakan wannan kuncin da wahala to kadan ne la haula wala quwwata illa billah wato duk wani ilimi mai wahala zaka tarar cewa wahalar shi bata kai wahala waɗannan ilmomin ba sannan kuma ilmomi masu wahala da ake koya na duniya a ɗabi'ar ɗan adam kallabar ta shibuna la'ajila ana son na nan kusa durakan kana medicine kana architecture kana engineering kana yin phd sai a ce ka yi haƙuri karatun da kake na law karatun da kake na economics akwai wahala yi haƙuri amma 'yan shekaru ne kaɗan da ka gama za ka samu aiki ka warke sau da ka sai kana ƙara azama da manufarka ta nan duniya kuma ba laifi ba ne kamar yadda manomi yake ƙara azama ya banya shi tai kyau ko to su kuma waɗannan ilmomin zaka je ka sha wahala kuma sam aka ce bai halasta ka sa idanka akan abin nan duniya ba to wane ne kuma yake iya hakura da wannan a ce haddar da yake yi baya tunanin in Allah ya so na iya haddan nan zan ci musabaka za a bani limanci na tahajjudi daga nan na zama babban mutum a cikin mutane ranar sallah a haɗo min kaya iri daban-daban halama na ci musabakan nan na je umara halama daga nan na yi na ƙara gaba na samu admission a jami'a wani ne zai cire tunanin shi daga wannan wannan ilimin hadisi ina iya shi ai zan burge kowa zan zama dan baiwa a cikin mutane da dinga faɗan abin da na ga dama duk wanda ya magana mai raddi kuma raddi ya zauna da zama ni ma albanin gari kaza misali wani ne ke cire shi sa kaji ya ce wal mujahidu nafsuhu alaihi qalilun la haula wala quwwata illa billah Allah ka gafarta mana shi sa wancan hadisin ya fi tsoratarwa wanda wanda wato sayyidina Abu Hurairah yake su ma kafin ya ibada shi tsoron da ke cikin nan kuma shine su kansu malaman da ke koya maka hala su za su batar da kai akan wannan matakin yanzu akwai malamai da dama na hadda suke sai ɗaliban su akan wannan mugun turban turbar neman duniya an nuna musu kawai muhimmancin haddan nan shine kawai cin musabaka wanda da ya ci musabaka to ya gama cin hadda ya gama cin iya rabon da yake nema ya samu game da hadda alkur'ani za a mai magana hadda so talatin ba a mushi magana hadisin ikra wartaki fa inna maqamaka inda akhir ayatin taqra'uha ba a tana mushi wannan sauraka wanda yake koran wanda yake babu kuma masu shiga cikin jidali ma ila masu yin karatun musulunci yadda ake yin na boko wanda ake a jami'a karatun musulunci ne amma manufar shi boko ne so da ka manufar ka kawai cin jarabawa manufar ka class of degree manufar ka aikin da za ka yi bayan ka samu kaji kuma yace hadda arabiya hadda usulul fiqh karka ce ai to tunda dai ba qur'ani nake nake koya ba ni literature kawai nake ba ruwana Allah ka gafarta mana Allah ka yi mana rahama ka lalube mu da ludufinka jama'a zamu zo mu ji zai kawo mana maganganu na kokarin kullun ka dinga gyara niyyarka ka dinga sabunta ta saboda dakhil na iya shigo maka koyaushe wa talabud dunya wa khutamiha bil ilmi min asbabi mautil qalbi neman duniya da tarkacen da ke cikin ta ta hanyar ilimi na daga cikin ababen da ke kashe zuciya faqad sa'ala malik ibn dinar al-hasan ibn al-hasan al-basri rahimahullahu qaida malik dan dinar ya tambayi babban malami cikin malaman duniyar musulunci masu takawa al-hasan al-basri qailan yace ma uqubatul ilm Allah ya gafarta malam menene punishment din da Allah yake wa malami qala mautul ilm mautul qalb zuciyarka ta mutu kana malami babu punishment kamar shi qultu nace wa ma mautul qal ya zan gan zuciyata ta mutu qala talabud dunya bi amalil akhirah mutun ya tasa neman duniya da aikin lahira karantawarka ya zama dan duniya kake yin ta tafsiri dan duniya wa'azi dan duniya binciken da kake ma duniya kake ta kawai ta yaba ba ruwanka da abin da Allah zai fada kuma inda zaka gane haka ya zama yabo na burgika kana son yabo kuma kana ƙin suka koya take wannan alama farkon mutuwar zuciya ke ka kiyaye kuma wallahi wani lokaci ka gane suka ma ya tafi maka amfani saboda a a psychology na ɗan adam babu emotion mafi gaskiya kamar kiyayya kiyayya ita ba a yin ta da ƙarya amma ana yin soyayya da ƙarya mutum na iya cewa yana son ka amma cikin zuciyar shi baya son ka amma duk wanda yake kinka da gaske yana kinka ne ba wanda yake kin wani da ƙarya ka san wannan saboda duk makiyinka akan gaskiya yake game da kai saboda duk abin da zai faɗa baya mujamalan ne zai faɗa duk abin da zai faɗa iya abin da ke zuciyar shi zai faɗa to a cikin abin da yake faɗan kuma akwai ala akwai abin da yake gaskiya ne da gaske ne zai faɗa maka abin da ba za ka ji daɗi ba amma gaskiya ce game da kai to in kai mai hankali ne sai ka ɗauka ka gyara shi ko masoyi ko da masoyin na gaskiya ne ko da ba na gaskiya ba ne yana daga cikin abin da masoyi zai maka shi ne bai so ya ɓata maka rai sau da ba zai faɗa abin da za ka ji haushi ba ko da gaskiya ne Allah da kan shi mai ya ce akarahu masa'atahu Allah in yana son ka kai bawa Allah fa ubangijinmu yana so ya ɗauki ranka lokaci ya yi amma kuma bai so ya ɓata maka rai kaga dai ƙarke kenan to balna kuma mu a junanmu 'yan adam ba ma so mu ɓata wa masoyanmu rai ba ma so ma wani ya ɓata musu rai to a garin sannan sai mu ɓoye musu gaskiya da yawa na san kowa a cikin nan ya taɓa ganin wata gaskiya da ya kamata ya faɗa wa wani masoyin shi ko masoyiyarsa amma ya batta a cikinsa saboda gudun ɓacin ran wannan masoyi ko mu ya taɓa yin wannan ya taɓa yin wannan tabihiyar wannan sacrifice ɗin na gaskiya akwai wanda bai taɓa yin shi ba jama'a babu babu mutum da ya fi wannan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa akwai wahayin da an masa sai ya jinjina ko ya fadi dan dai kawai Allah ya riga daura mai larurar sai ya fada amma bai so a ce wannan magana da san ran shi ne da haka za ta so baki kisa zaidu misali wata khashan nas to haka maki da kake ganin shi da yake zagin ka yake fadan kurakuran ka to shi ma wani wato wani antidote ne ga matsalolinka in ka gane wani antidote ne in ya fada saurara da kunnan basira ka ji me yake fada abin da ya fada gaskiya ka gane eh gaskiya ne wannan bari in gyara in ka gyara ka ci muriyar kiyayyarsa shi kuma ya canza matsalar shi saboda haka malai ya ci gaba da cewa wa yaqulu mu'arrikh al-islam al-hafiz muhammad ibn ahmad ibn usman al-zahabi al-imam al-zahabi malamin tarihin musulunci yake cewa yace faqad kana salafu yatlubuna al-ilma lillahi fanabulu malaman da sahabbai da tabi'ai da na bayan su suna neman ilimi ne don Allah sai suka zama nubala suka zama gwaraza wasaru a immatan suka zama limamai yuqtada bihim ake ake bin shari'a ta hanyar su saboda mutum ya zama ba maliki ya zama ba shafi'i ya zama ba hanbali ya zama ba hannafe yana bin wani malami saboda malamin nan ya yi ilimi don Allah ya zama babba watsalabahu ƙaunin minhum awwalan lalillahi a cikin salaf ɗin an samu wasu ɗaiɗaiwa farkon al'amarinsu ba su nemi ilimin don Allah ba sun mastafaƙu wa hassaluhu ko suka tara ilimin sun mastafaƙu sai suka faɗaka suka dawo cikin haicinsu wa hasabu anfusahum suka yi wa kansu karatun tanatsu fajarrahum ilmu ila al-ikhlasi fi asna'i tariq sai ilimin ya ja su ya koma da su kan tafarkin yi don Allah suna kan hanya kama qala mujahidun wa ghayruhu kama yadda mujahid da wani suka ce talabna hadal ilma wa ma lana fihi kabiru niyya ce sanda muka fara neman ilimin nan wallahi ba mu da wata niyya mai kyau thumma razaqallahu niyyata ba'd sai Allah ya ba mu niyyar daga baya kalli ibnu abbas da ya ce wa abokin shi bayan annabi ya mutu zo mu je mu koyi ilimin nan kar a zo ana neman malamai a rasa haka yanzu niyyar su ba su ce dan mu tsiran lahira ba shine to irin wannan amma dan hanbali wata dalibai suka ce mishi algaba ta malam irin wannan taka tsantsan da Allah ya maka da kyakkyawan kasadi wai tsaban ikhlasi ne ga neman karatu yayi shiru da suka matsa mai yace kai barin ga muku gaskiya ba tsaban ikhlasi bane farko wani abu ne ya burge mu muna so muka koya daga baya sai Allah ya mana gamdakatar sai ya gama mu da ikhlasi wato koda zaka koya farko baka da ikhlasi kar ka zama da manufa mummuna ne manufa mummuna kace sai mun yi maganin su ko bari idan in samu kuɗi amma an kace dan in karantar kamar yadda Ibn Abbas ya faɗa to da sauki ina fatan dan kar a rasa malamai to da sauki Allah na iya yi maka gamdakatar sai ya gyara wannan ne dabba mummuna ce kamar waccan ba ina fata muna ganewa yace wa ba'dhum yaqulu talabna hadha al-ilma li ghayri Allah fa aba an yakuna illa lillah mun koya ba dan Allah ba kamar ibnu hazim ibnu hazim shi ya koya ne kawai dan a daina mai wulakanci wani ya ce mishi kaza ba kyau yayi abun aka ce ba kyau wata ranar kuma ya aka ce ya kai haka can an ce mai jahili bai yi ba nan kuma yayi an ce mai jahili shine ce to bari in koya dan kada wanda ya ƙara min wannan magana ba zan ƙara neman fatawa kowa ba sai Allah ya mai da shi dan Allah yace fa hadha aidan hasanun thumma nasharuhu bi niyyatin salihah ce wannan ma dan Allah ne sai Allah ya taimake su suka bai suka yada ilimin dan Allah wa qaumun talabuhu bi niyyatin fasida wanda suka nema ba dan Allah ba li ajali dunya dan neman duniya yace wal yusna alaihim dan neman yabo falahum ma nalu to sun samu duniyar sun samu yabon qala alayhi salatu wassalam annabi yace man gaza yanwi iqalan falahu manawa wanda yaje yaki dan ya samu dabaibayi wato ya samu abinda ya samu dabbar da zai daure ta da dabaibayi ya samu ganima kenan to iyakacin raban shi wannan ganimar wannan hadisi ne wanda yake hasan bi shawahidi ibnu bana ya fitar da shi zahabi ya ci gaba da cewa wata rahadar darba lam yastabi'u bi nuril ilm irin waɗannan da suka nemi ilimi don duniya za ga ba su haskakuwa da hasken ilimi wala lahum waqa'un fin nufusi ba su da irin wannan karamar da malamai ke da ita a cikin zukatan mutanen kirki ba su da wannan daraja wala li ilmihim kabiru natijatin fil amal kuma ilimin su baya da wani sakamako mai girma wajen aiki ba ganin suna aiki da ilimi kuma masu sauraron su ba masu aiki da ilimi bane masu sauraron su kuma sauraron su dan nishadi ne dan kawai asharalle wa innamal alimu man yakhsha Allah ta'ala zabi yace malami shine mai tsoron Allah wa qaumun zabi yace akwai wasu kuma nalul ilma sun koyi ilimi wa wullu bihil manasiba aka ba su mukamai alƙalanci shugabanci aka sa su daraktoci a makarantu aka sa su shugabannin wato ma'aikatu hukumar alhazai hukumar aikin haji hukumar kidaya hukumar zakka da wakafi hukumar kaza suka rike mukamai suka zama na kusa da gwamnati fa zalamu sai suka yi mugunta suka yi zalunci suka ci mutunci suka ci kudin mutane suka kin abin da ya kamata ana sa ran su kawo gyara da suka kawo barna yace wa taraku taqayyuda bil ilm suka ki su ƙayyadantu da ƙa'idojin ilimi wa rakibul kaba'ira wal fawaisha wasu ma suka yi munanan ɓarna da alfasha wasu suka yi shagiya wasu suka yi zina wasu suka yi satin kuɗin gwamnati wasu suka yi ɓarna malam zabi ya ce fa tabbal lahum ya ce Allah wadarin waɗannan fa ma haula bi ulama ce wallahi waɗannan ba malamai bane wa ba'dhum wasu kuma lam yattaqillaha fi ilmihi ba su jin tsoron Allah game da ilimin su bal rakibal hiyala sun hau doron dabaru wa afta bir rukhasi suna ba mutane fatawa da da'awwa masu sauki su zama wasu wato kamar wata hawainiya duk fatawa da ka kawo musu za su baka fatawa za ta daɗaɗa maka rai ba sa tsoron Allah warawa shaza min al-akhbari su dinga roto mutane labarai marasa sahihanci duk abin da suka ba su bada fatawa su ce to shikenan dai tunda akwai sabanin malamai duk wanda kai ya dace aka su halarta mutane cin riba su halarta mutane cin shubha su halarta mutane abin da yake alfasha da fasikanci da barna wa ba'dhum yace wasu su kuma jitara alallahi suna da tsaurin ido sun wa Allah ganganci wa ba al ahaditha suka kera hadisan ƙarya su dinga kawo kissoshi da maganganu na ƙarya fahatakahu Allah wannan sun ga Allah ya keta mutuncin su wa zahaba ilmuhu sai ga an waye gari ilimin su bi da wani tasiri wa sara zaduhu ila nari kuma yawa kanshi guzurin gidan wuta wa haula'i al-aqsamu zahabi yace kaga waɗannan kashe-kashen kulluhum dukkaninsu rawu min al-ilmi shay'an kabira da malaman can na Allah da wanda niyyarsu tun farko ba ta Allah bace Allah ya gyara ta zama ta Allah da waɗanda suka yi ilimi suka samu duniya da wanda suka yi ilimi suka rike mukamai suka yi zalunci da waɗanda suka zama suna bada fatawa da sarran masu kawo fatawan da waɗanda suke ƙarya su kera hadisan ƙarya zabi ya ce dukkaninsu za ku ga suna da ilimi suna karantarwa a zahiri walam yutqinu minhu siwa nazarin yasir waɗannan na banzan ba abin da suka iya sai ilimin sai dan kadan wa awhamu bihim annahum ulama'u fudala amma sai suna tsammanin mutanen kirki an dallake aqsam kullum rawu min al-ilmi shay'an katiran ko kabiran wa tadallu minhu fil jumla sun yi kutsa a cikin shi a dunkule fa khalafa min ba'dihim khalfun jazakumullahu khairan sai wasu suka biyo bayan su bana naqasuhum fil ilmi wal amal wato wadancan ma da sauki kenan wanda suka biyo baya sai zama suna da rangwame da naƙasa a ilimin da aikin wata lahum qaumun sai wasu kuma suka biyo baya wanda in tamau ila ilmi fi zahir suna dangantuwa a ilimi ga zahiri walam yutqinu minhu siwa nadarin yasir amma ba su iya komai ba sai dan kadan wannan kamar mutanen zamanin mu kenan ko auhamu bihim bihi annahum ulama'u fudala'u wannan abin da suka iya shi suke kalla a matsayin cewa ilimi ne walam ya durfi a zahanihim qattu annahum yataqarrabuna bihi ila Allah su ba su taba tunanin cewa ma bari su nemi kusanci da ilimi zuwa ga Allah ba baya cikin ma lissafin su la hawla wala quwwata illa billah bai ma taba zuwa cikin tunanin su cewa ilimin nan lahira ake nema ba li'annahum ma ra'aw shaykhan yuqtada bihi fil ilm Allah ya zika mal albani namu wato ma ashbahal layl bil bariha malam zahabi yace saboda basu taba ganin malami da za a iya koyi da shi da ilimi ba wallahi sanda malama yake faɗa magana nan gani muke kawai exaggeration yace jama'a ba ku taba ganin malami bane haka yake cewa ana san an taba ji wannan magana bakin shi yace ido da ido ba ku taba ganin malami ba waɗanda kuke gani mu da kuke cewa malami yanzu malam albani yace ba malami bane sai muga kawai kamar tawali'u ne to kaji zahabi ma yana faɗa yace saboda basu taba ganin malamai ba fasaru hamajan ru'a'an suka zama karabuti ra'a'an masu faɗi tashi ghayatul mudarris minhum an yuhassila kutuban musammana ɗaya daga cikin su bukatar shi kawai ya tara littafai masu tsada kun tuna abin da malai taba ga mana cewa sai mutum ya tafi kantun ya yake ci mishi kasuwar kurmi da miliyoyin kuɗi a cika mushi ya ƙurƙura da littattafai ya je shi ma a sa mai akanta ya saka a falon shi in yayi baki a dinga ganin har wani ma ya taba ce wasu mala albani ita wa malamu ma mun jera littattafan da kuke jerawa saboda ai ma mun yi mun yi mun yi SAS mun yi haya muslim a falo kawai za a saka su a sa musu gilas ba zai ƙara taba su ba sai ran da ya mutu a fitar da su to shine kullun siyan littafi da tara shi ya zunuha ya taskace su wa yanzuru fiha yawman ma wata rana idan abin ya kama ya ji an faɗo ta magana sai je ya ɗan ɗauko ya ɗan duba fa yusahhifu ya ɗan ya ɗan shafa haka sama sama ko ma yuriduhu wala wala wala yuqarriruhu kai jama'a wato abin yana da wani tsoro wallahi ka ce zahabi da ya rasu shekara ta nawa 848 shi ke faɗa wannan magana kamar an sake ta da shi an zagaya da shi cikin angonninmu da garuruwanmu ya ga mutane abinda ake yi har yanzu ashe tun da haka ake mutane kawai su ta sai littattafai suna tarawa sai in rigima ta tashi sannan za su je su ɗauko su ɗan duba sama-sama haka sannan sai su fito ko ga allodonsu za a je muƙabala na ruwan zirƙe ɗan muhammad zahabi ya ce fanas alullahan na jata wal afuwa ya Allah kai muke roƙo ka tsare mu kai mana afuwa kama ƙala ba'abuhum kamar yadda wani ya ce ma ana alimun wala ra'aitu aliman wani ya ce wani cikin malamai da kanshi ya ce ni ba malami ba ne kuma ya ban taɓa ganin malami ba ka dai ji wannan wannan shi ake cewa beyond comment ko baya bukatan wani sharhi kawai kai ta juyawa a cikin kwalwarka kai da kanka wa yaqulu al-hafiz ibn rajab to ga wani jikan zahabi a ilimi dai biyo bayan shi ibn rajab yake cewa wa huwa yatahaddasu an fasadi man yantasibuna ila al-ilmi fi zamani ibn rajab ya daga cikin malamai da al-imamu ibn al-qayyim ne ya yaye shi da su da su birzali su suka yayi shi da kuma su ibnu su imamu zahabi din da ya riske su da yake ya riske imamu zahabi karshen rayuwarsa kuma yakan faɗa ya ce ibnu taymiya mu dai muna yara muke jin ana cewa ibnu taymiya ibnu taymiya bai riske shi ya kato a gaba sai dai a gun ɗaliban shi to Allah ya mishi baiwa ta zurfin ilimi da iya tsara magana da shi da safadi sai yake cewa wa fil jumla a cikin fadlul ilmi salaf ala ilmi khalaf mal albani ya taɓa mana samarin shi na kutuna yace fa fi hadha zamani alfasidati a cikin hadhihi alazmani alfasida a waɗannan zamanna da suka lalace ƙari na tarafa kenan imma an yarda al-insanu li nafsihi an yakuna aliman inda Allah ko dai mutun ya zama cewa yadda a wurin Allah ne yake malami aula yarda ko bai yarda ba illa an yakuna inda ahlul zamani aliman ya zama malami ne a gun mutane yace fa in radiya bil awwali idan ka yadda ka zama a wurin Allah ne Allah ya yadda da malantarka falyaktafi bi ilmi Allah fi to ka takaitu akan ilimin Allah wa man kana bainahu wa bainal lahi da ilimin wanda yake shiga tsakanin kai kai ga Allah ma'rifatu niktafa bi ma'rifati Allah iyahu ka zama kana da ilimin da zata wadatar da kai wajen sanin Allah wa man lam yarda illa an yakuna aliman inda nasi da khalafi qaulita qauli sallallahu alaihi wasallama wanda kuma ya ki yarda sai ya shiga cikin fadin annabi sallallahu alaihi wasallama man talaba ilma li yubahiya bihi ulama aw yumari bihi sufaha aw yusrifa bihi wujuhan nasi ilayhi falyatabawa ma qadahu minan nari mun ji wannan hadisin ko wa qala wahayb ibn al-ward rubba alimin yaqul lahu an-nasu alim akwai mutumin da mutane ke ce mishi malami wa huwa ma'adudun inda Allah minal jahilina a wurin Allah kuma jahili ne wa fi sai muslim a cikin sai muslim an abi an abi hurata annabi sallallahu alaihi wasallama inna awwala man tusa'aru bihin naru thalatha shine hadisin nake mana isharar da su wancan magana tana cikin littafin hilatul awliya daga can shi ibnu rajab ya dauko ta al-imamu muslim ya ruwaito daga sayyidina abu hurairah cewa ya je ƙasar Sham ziyara sai Muawiya ko wani halifa wanda ba shi bai ce zo ka mana hadisi da yazo yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya fara faɗan hadisin sai kawai a ga ya rikice ya shiga cikin tashin hankali har ya faɗi har sai an yayyafa mishi ruwa ya farfado sai da aka yaka da shi kafa uku sannan ya iya bada labarin wannan hadisin cewa annabi ya ce ranar alkiyama farkon mutanen da za a fara gwala wutar jahannama da su sune guda uku na farko man ƙara alƙur'ana wa ta'allama ilma li yuqala huwa qari wanda ya koyi karatun alƙur'ani ko ilimi dan a ce mishi alaramma wa huwa alim ko dan a ce mishi malami wa yuqalu lahu za a ce mishi qad qila laka shikenan an ce maka malamin an ce maka alaramman thumma umara bihi sai Allah ya sa a kama shi fa yushabu ala wajhihi a jashi kan fuskar shi hatta ulqiya fin nari har a wurga shi cikin wuta dayan da mujahidi da mai kuɗi kama damuwa mu anan shine dai malamin kar mu manta dai har yanzu ana magana ne jama'a akan muhimmancin tsarkake niyya da wajabcinta a wajen neman ilimi fa in lam yaqna nafsuhu bidhalika ibnu rabi ce cewa idan zuciyar mutum bata wadata da haka ba hatta tasila ila darajatil hukmi bainan nas hatta kai matsayin hukunci tsakanin mutane haisu kanu kana ahluz zamani la yu'azzimuna man lam yakun kadhalika domin su mutane ba sa girmama kowa sai wanda ya zama yana biye masarransu shi suke wa hukunci su girmama shi su mutunta shi to idan ka zama iliminka su kake nufata kana yin irin abin da suke so dan su yabe ka yace faqadis tabdala alladhi huwa adna bil ladhi huwa khair yayi musayi ya dauki makaskanci ya bayar da mai daraja ya bayar da lahira ya anshi duniya wantakala min darajatil ulama ila darajatil zulama ya tashi daga matakin malamai ya kuma matakin mamugunta macuta malam yace min nawaqidin niyyatis salihah menene abin da zai lalata maka niyyarka dole ka san shi saboda girman al'amarin bacin niyya din nan yace la shakka anna fi tayyati kalamil hafiz az-zahabi rahimahullahu السالف الذكر إشارات إلى بعد مفسدات النية الصالحة ونواقضها من ذلك in ka kalli zancancan na zahabi da aka ɗauko shafi guda da rabi a cikin sirar alamin nubala cikin mujalladinta na bakwai za ka ga cewa a ciki akwai abin da zai nuna maka abubuwan da ke ɓata niyya da abubuwan da ke warware niyya mai kyau daga ciki akwai a tazarru bil il ya tawallil manasibi wa zulmi fiha mutum ya yi ɗauki ilimi a matsayin matattakala wadda zai taka ya hau ya samu mukamin gwamnati in kuma ya samu ya yi zalunci wannan ya da gaske abinda ke ɓata niyya na biyu kuma adamu taƙayyudu bil ilmi kada mutum ya zama baya yana fita daga da'irar ilimi a wajen mu'amalarsa maganarsa da aikinsa da hulɗarsa baya kulawa da ilimi wajen yin su wartikabul kaba'ir wal fawahish sannan kuma a samu mutum mai ilimi yana iya hawa doran manyan zunubai da alfasha har a san shi da su a san shi a matsayin mabarnaci a matsayin mutumin banza a matsayin mara kirki na uku irtikabu alhiyal amfani da dabaru a wajen karantarwa wajen canza gaskiya wajen kawo shubuha wal'ifta bin rukas zama idan an kawo maka fatawa za ka ba mutane fatawa ne abinda zai dace da son zuciyarsu kuma da su mutane suna kawo fatawa ne galibi don su samu abinda za su jingina da shi kawai su gaba da abinda suke yi za su kawo maka fatawa akan aure akan saki akan zamantakewa akan makwabtaka akan gado akan cinikayya akan kaza da kaza ga sunan sai mutum ya suranta maka abin yadda yana so ne kai dai ka gaya mai abin da ran shi zai ji daɗi in baka faɗa mishi ya ci gaba da maka sharhi cewa to shi fa kaza ne shi ga abin da yasa yayi kaza ga abin da ya jawo kaza wata ta ce maka algaba ta malam wallahi ina da ciki ne kuma ina da wani yaro yanzu dan wata 18 kuma mai gidana ya ce bai yadda ba sai an zubar da cikin nan in ka ce mata zubar da ciki ba kyau to wallahi malam ɗan nawa ne kaza mijin nawa ne kaza yanzu in na bari aure na ya mutu ban da kowa ban da kaza sai ta kawo maka dabarun da za ka ji tausayin da ka ce to ba komai tun da ya zama larura a daruratu shi kenan ta halaka ka to dama ai an yi saɓani ma game da matsalar tsaye da iyali to shi kenan ka koma hawa hila an riga ta malam wallahi na rubuta saki kuma na riga na ƙudurce a zuciyata ban ba matata ba na ajiye kafin na je wanka na dawo sai ta ɗauka ko kuma na aika mata amma daga baya na yi deleting ashe GB WhatsApp ne na ku da su malam shi ashe ta gani ai ta kawo irin wannan rigingimin to wanda yake ilimin sa ya mai da shi irin wannan dabarun har ka zama a sanka da haka malami wanda yake an sanka kawai cewa kai dan bin san ra'ayin mutane ne ba ba bin doka Allah ba ko da ta bata wa mutane rai to wannan yana daga cikin alamun cewa ba dan Allah ya ilimin shi ba dan Allah yake harka ilimi ba ka kiyayi kaifa tawakka ga malami mai irin wannan ka kiyaye sauraron ilimin shi ba malami ne da zai kai ka zuwa ga tsira ba wannan malami ne abun gujewa wa riwayati shadhi min al akhbar ko kuma ya dinga ruwaito fandararrun maganganu kaji malami yana cewa ai a cikin musulunci ai akwai malaman ma da suke ganin halascin auren mutu'a yana sana cewa wannan magana mai rauni ce wannan maganar ba ita ce madogara ba shi da haka dan an samu sun yi ma yanzu za a iya cewa suna da wata madogararsu kaji malami yana cewa eh ai an samu ma wasu masu shan cikin malamai ma akwai masu shan abin maye irin waɗannan munanan maganganun fa malamai suna faɗan su yanzu jama'a kuma wallahi suna sanar cewa bai halarta su faɗa ba amma dan dai kawai jahilai su ga cewa su masu sassauci ne jahilai su ga cewa ai dama akwai ma wata mafita game da mas'ala aljur'atu alallahi bi wad'il ahadith almakbuba ƙarya mutum ya rufe idan sa yawa Allah ƙarya a yanzu akwai karancin ƙera hadisan ƙarya amma kuma akwai yawan yi wa Allah ƙarya ba da sunan hadisi ba kamar yadda faɗa ɗazu da sunan mutum a ja aya ya san ba fassara ta ba kenan ya fassara ta da haka ya fassara ta an ja ayar ba haka take nufi ba ya ɗauko wata fassara ta dace da sarran shi ko abin da ya dace da wata bakan magana da yake so ya faɗa ma wani ko radin da yake wani ya san babu wannan fassara a rubuce a wannan tafi amma kuma ya shafa idan shi toka ya fassara Qur'ani da haka to wannan ɗaya yake da yawa Allah ƙarya mu go magana ce jama'a kuma kamar yadda muka faɗa da zu abin takeici an fare na Qur'ani ma mutane sun fare na ƙur'ani fiye da kowane ilimi yana za ka gane haka duba yawan masu tafsiri da azumi masu tamsiri da azumi da malamai da wanda ba malamai ba kai hadda mata duwa ta rasa miji sai ta kama tafsiri duwa da ta rasa aikin yi ta rasa yadda ta shiga ba zawara ce ta yi mijinta reni ya sake ta cikin ta tara mata anguwa wanda sun fita jahilci ta ce ita ma ce tafsiri ai ta ma ta gaji ilimi to musamman kuma tun da yanzu akwai malik daban tafsiri na Hausa akwai akwai akwai mai sunan shi wannan abin wannan hatsaribin na'urar a'a AL AI yake ko AY AI na yanzu ban gane kan wannan abin ba artificial intelligence da zai dinga koya maka abubuwa na dabaru iri daban-daban na ƙarya da gaskiya za a yi ta an wuce an wuce ma zamanin Google Google ma yanzu kauyanci ne sai AI da shi ake tattaunawa yanzu sai a je a yi ta shiga wannan dabarun a fito da sunan za a yi tafsiri akwai masu duba tafsiri a bakar na hausa za su tafsiri shi suke dubawa yanzu allah ya ƙara taimakonsu na malam dr sani shi tun da ma ba ma wai tarzama ba ce tafsiri ne fayyacacce da gaske so da wani shi da je dabdala a kai kawai yana fasara shi bai taɓa komawa ga ibnu kafirin ko ibnu jaririn ko urtubi ko abin nan ko bagawi ko makamantansu ba baya kuma zuwa gare su ya takaita da na Hausa a ja mishi baki yayi dabdalar shi akai to wannan duka alamu ne na rashin tsoron Allah jama'a sai ka tsaya kafin kai tunanin wani can yi tunanin kanka jama'a kowa a cikin mu yawa kanshi tunanin shi ya gyara kafin kai tunanin wani ya gyara domin an je lahira za a tambaye ka ne akan aikin ka ba akan nashi ba ko da ka san wani mai wannan laifin to kai ka fara tunanin cewa karatun nan yanzu da shi ake a'a kai tunanin cewa da ni da kaina nake ni da nake biyawa da kai nake da kai nake da kanmu nake kafin kai tunanin wani wala riba anna sammata umuran ta'athiru niyyata salihah wa tufsiduha mala yace kuma akwai wasu abubuwa wanda suke bujuro wa niyya mai kyau kuma su bata niyyar wa hiya sifatu wa taba'i'u wasu siffofi ne da wasu ɗabi'u idan ta saba biha alimun au talibu ilmin dallat ala fasadil batil dan gyara wancan malam gyara hoton kage yayi gefe yace akwai wasu sufofi waɗanda idan ka ga malami da su ko ɗalibin ilimi ko to alama ce akan cewa zuciyar ce da mind din yake mummuna hala watakila asalin shi an halitce shi da mummunar ƙasa ne ko asalin shi malaman da suka koyar da shi masu mummunan manufa ne sun sa mishi mummunan kasadi sun sa mishi mummunan manufa yana da lalatacciyar zuciya sai ta dinga bayyana a jikinsa ya fita wa akhrajat alima min zumratil ulama ar-rabbani al-muqtada bi fi'alihim ta fita da shi daga daga malamai na kirki saboda kamar da wannan yake fada Zuhair wa ma ma takun inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha takfa 'ala an-nasi tu'lan duk wata dabi'a da mutum yake da ita ko da yana tunanin za ta buya ga mutane ana saninta yau da gobe ana ganewa ya rage kawai a zauna da shi ko a yi hulɗa da shi ko a yi makwabtaka da shi ko a yi sukutaka da shi ko tafiya ta haɗa ku ko bashi ko cinikayya ko zama anguwa ɗaya ko kwamiti ɗaya ko ma'aikata ɗaya ko ofis ɗaya za a gane shi zama masallaci kawai a yi sallah a fita ya ji sa a gane mutum ba tunda duk an haɗu ne a wurin kamar mala'iku ana ta ibada to amma in an fita zaman anguwa zaman lungu zaman kaza za a gane kowa ana gane mai haƙuri da mai fushi makaryaci da mai faɗin gaskiya marowaci da mai kyauta mai kyakkyawan tunani da mai ɓataccen tunani duk ana ganewa to kuma kamar yadda na sha faɗa mana jama'a duk waɗannan tsaba'i ɗin ko ka zama malami ba sa barinka sai Allah ya taimake ka malaminmu abokinmu malam baban gwale na sha kwatan wannan magana yake cewa da ilimi da sarauta da wani ɗaima da kuɗi idan Allah ya baka su da yarinta ba a yafe maka ƙuruciya ba za a ce to tun da kai malami ne bari a yafe maka ƙuruciya ba ko tun da kai attajiri ne bari a yafe maka ƙuruciya tun da kai mai sarauta ne bari a yafe maka ƙuruciya sai an ga element ɗinta a cikin tasarrufat ɗinka saboda haka ake buƙatar ka zama kana da na kusa da kai mashawarta masu hankali za su dinga dawo da kai dawo da kai kan turba idan kai malami islamiya ne mai kuruciya to idan man hidima san mai shekaru ne yana yana yana jan kunnen ka kana rage wauta idan kai mai arziki ne yaro ya zama akwai masu kuɗi manya masu hankali da shekaru kusa da kai suna maka a'a ba ka ake kuɗi ba haka aka baka sarauta kana yaro to a sa maka waziri babba ya dinga jan linzaminka in ba haka babarna za ka yi waɗannan abubuwa ne suke bujurowa su lalata ikhlasi daga ciki na ɗaya akwai asa'ayu ila talabi shuhrati wasit ƙwazo wajen neman shahara da sanuwa laysa shuhratur rajuli bi ilmihi aw amalihi aw mihnatihi amran ma'iban fi haddi zati a san mutum a san cinikinsa a san mutum a san aikinsa asali a san wane da iliminsa wane da aikinsa wane da sana'arsa ya shahara a kanta asali ba aibi ba ne a ce kowa ya sanka da malanta ya sanka kowa ya sanka da alarammanci ya sanka kowa ya sanka ya sanka ƙwararren tela ƙwararren ɗan tauri ƙwararren ɗan dambe ƙwararren mahauci ƙwararren direba ƙwararren farfesa ƙwararren likita a sanka ƙwarewa akan wannan abin asali ba aibu ba ne bal hiya min sunanillahi fil hayat sunnan Allah ce game da rayuwa inda wasu masu wata sana'a suka hadu da yawa sai an samu wani yayi fice a cikin su za a ce waɗannan duka ƴan ƙwallo ne manyan ƴan ƙwallo a wani babban club ɗin ƴan ƙwallo amma kuma a cikin sakon wanda duk sun san yafi su iyawa waɗannan manyan attajire ne da suke wata babbar harkar kasuwanci amma kuma a cikin sun san cewa wane yafi mu fahimtar kasuwan nan jarin shi yafi namu ƙarfin shi ya fi namu bankunan kasuwanci ga sunan duka bai da aka samu su doka aka ce kowa sai aje biliyan kaza ba amma kuma a cikinsu kowa san cewa banki kaza banki kaza ƙarfi in ka je asibitin shika ko asibitin aminu kano za a ce duka waɗannan consultants ne amma kuma a cikinsu sun san wani ya fi mu gogewa wani ya fi mu ƙwarewa in ka je ciskadin alarammomi ana darasu ko ana satu akwai wanda ana tsammanin ma aljani ne za a ce wani kama aljani baya kuskure ba a kama shi ya sha fari duk inda mutane suke suna samun irin wannan ko tun kuna yara kuna aiki a gonar babanku za ga wani yafi wani kwazo wani yafi wani sauri wani yafi wani fahimtar abin da ake koyarwa a gareji inda ake koyon gyara wani yafi wani fahimtar karatun da ake a aji wannan sunna Allah ce yarfa'u ba'dan wa yad'u akharina Allah ya fifita wasu ya daga su wasu kuma ya kasa da su falaysa hunaka ashharu fi dhikri alhasani wa arfa'u fil manzilati min al-anbiya'i wa rusul ba wanda yake annabawa da manzanni samun shahara da ambato mai kyau a cikin bayin Allah thumma man ishtahara min sadati hadhihi al-umma daga su kuma mafiya shahara sune manya a wannan al'umma kaman suwaye khulqul fa'ir rashidi halifofin a a musulunci guda hudu din nan duk inda ka zaga duniyar musulunci an san su sun shahara an san Abubakar an san Umar an san Uthman an san Ali radiyallahu anhum ajma'in wattabi wa kibari sahaba da sauran sahabbai su Zaid dan Thabit su Ammar dan Yasir su su ainihin Hamza su Abdullahi dan Umar su su Muawiya su wane ne duk waɗannan an san su mazan su da matan su duk an san su wattabi'ina da na bayan su Said dan Musayyib Sasan al-Basri su auza'i wa immatu sunna imaman sunna su abu hanifa su malik su shafi'i da sauransu su bukhari wa alamil huda da limaman shari'a duk inda ka ambaci malamai dinnan an san su da gwarazan wato sojojin musulunci an san su kaga su ma shahararru ne kenan wa yuqabilu haula'i fi dhikri sayyi' akwai kuma wanda aka san su mummunan sani su ne iblisul la'in wa fir'aunu wa hamana wa qarunu wa abuja wa amsalu waɗannan su ma sun kowa ya san labarin iblis a matsayin shi na tantirin tsinanne kowa ya san labarin fir'auna a matsayin shi na mafificin bawa wajen kangara ga Allah da waziran shi irin su haruna da karuna da hamana Abu Jahl a matsayin mafi tsiya a al'umma da ta riski manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to haka dai haka dai zaka ga ana samun shahararrun banza da shahararrun nagarta saboda sunna Allah ce wa kadhalika walidhalika fa shuhratu alimi bi ilmihi wal abid bi ibadatihi waz zahir bi zuhdihi laysa aiban fi dhatihi shaharawa na da ilimi shaharawa na da ibada shaharawa na da zuhudu shaharar wani da jarinta wannan ba aibi ba ne su ne fa malamai da sarakuna da shugabanni da gwarazan da zahabi ya musu tarjama a cikin sirar alamin nubala mujallaji goma sha hudu daga farkon musulunci zuwa shekara ta ɗari bakwai dukansu mutane ne da suka yi fifici sauran al'umma a cikin inda Allah ya ba su fifiko ko kuma dukkaninsu mutanen kirki ne in banda 'yan kaɗan da ya kawo ya ambaci ba mutanen kirki ba ne kaga kenan ba aibi bane to amma meye aibi yace lakinnal ma'iba haqqan an yatabayyana hirsul alimi aw talibi ala shuhrati wasid abinda yake aibi a gane cewa matsayinka na malami ko daliban ilimi wannan neman shahara ita ce manufarka a gane a cikin aikinka da take-takenka cewa kai duniya kake so ta sanka ba Allah kake so ya san da kai ba kai so kake ka samu shahara ba a wurin Allah kake so a ambace ka ba a duniya kake so a ambace ka bi haisu yukarrisu juhudahu wa sa'ayuhu min ajli nailha ya zama duk kokarin ka da kwazanka kana yin shi ne dan samun duniya wa tahsiliha da samun shahara wa yarkabu fi zalika fi zalika as-sa'ba wadh-dhalula ya zama duk wani eh fi sabili zalika ya zama dan haka kana hawa duk wata wahala da wani sauki ghaira abihin bima yurdillahu aw yuskitu baka damu da me Allah yake so kuma baya so ba wani kai zai dinga faɗa ma cewa so muke fa mu a san da mu so muke mu ma a dama da mu so nake wannan pejin nawa ya zama ya samu followers miliyan 1 ko 500 duk sanda ya samu ƙarin followers yana murna wala shakka anna hadha al-hirsa khatirun jasim khatirun jasim wannan hadari ne mai girma wa aqibatuhu karshen sa ala sahibihi ga mai yin sa wakhima bata da kyau illam ya tadaraka nafsahu bitauba in bai riski kanshi ya tuba ba annasu tuba ta gari wal aubati sadiqa ya kuma yi ribas ribas na gaskiya ila Allah ta'ala ya dawo ga Allah li anna mufsidun li annahu mufsidun lin niyyati salihah domin wannan zai bata mishi niyyar shi ta gari allati hiya asasu kulli amalin salih wanda kuma wannan niyya ta gari ita ce tushen duk wani aiki na gari to kaji wannan wannan ya fara mana bulala ne mai baki hudu eh za mu juya kaset